Hangen dala, hangen dala, ba shiga birni ba.
abubuwa sun tafi ba daidai ba an yi kokari a sasanta amma saboda Allah ya kaddara abin da zai faru sai ya faru a siyasa a demokuraɗiyya hamayya ba laifi bane kuma zaɓe ma ba laifi bane mu 'yan kwankwasiya muna gode wa Allah duk yadda ya bar mu duk da cewar mun yi kokari mun yi dukkanin mai yiwuwa don ganin mun canja canji a jihar Kano saboda yadda muka ga bamu gamsu da kamun ludayin gwamnatin ba duk ɗan APC Buhariya Gandujiya ya zaɓi Alasan Ado Doguwa waɗannan da ma wasu sauran batutuwa na siyasa za su zo muku ne ta cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Masu sauraro Assalamu alaikum Abdulkadir Yusuf Gwarza ke cewa barkanmu da wannan lokaci, kana kuma sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na hangen dala, shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokradiyyar ƙasar nan a hannu guda shirin kan baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki, la'akari da sashi na talatin da tara na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta bayyana cewa ta shirya tsaf domin gudanar da zaɓukan cikin cike gurbi a wurare 28 cikin jihohi 11 na kasar nan. Haka kuma hukumar ta yi gargaɗin cewa ba za ta amince da sauya ɗan takara ba domin lokacin da aka ɗeba wa jam'iyyu su canja ɗan takara ya wuce. INEC ta bayyana ranar shirya zaɓuka ne a faɗin ƙasar nan wanda za ta gudanar bayan da hukunce-hukunce talatin da kotuna daban-daban suka zartar cewa a sake zaɓukan a wurare da hukunce-hukuncen suka shafa bayan kammala zaben shekarar 2019. Shugaban hukumar zaɓe mai zama zaman kanta ta ƙasa farfesa Mahmud Yakubu ne ya bayyana hakan lokacin da yake rantsar da wasu sababbin kwamishinonin hukumar ta INEC a babban birnin tarayya da ke Abuja. Daga nan ne sai shugaban na INEC ya ƙara tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa INEC ta shirya gudanar da sahihin zaɓe kuma karɓaɓɓen zaɓe a guraren da abin ya shafa, yayin da hukumar zaɓen za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da jami'an tsaro da masu sanya idanu akan harkokin zaɓe sai kuma wakilan kafafen yaɗa labarai daga ko'ina a faɗin ƙasa. kasar nan. Haka zalika hukumar ta shirya tsab wajen kai kayan aikin zaɓe da wuri domin fara zaben a kan lokaci, kamar yadda hukumar ta shirya a cewar shugaban hukumar zaben. Sai dai yayin da shugaban hukumar zaɓe ke tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa za su gudanar da sahihin zaɓe a zaɓukan cike gurbi da za a gudanar a matakai daban-daban a faɗin ƙasar nan. Shi kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa sanata Suleiman Muhammad Nazifi ya bayyana cewa jam'iyyar za ta kwato kujerar shugaban ƙasa sannan ta lashe mafi yawan jihohi na arewa a zaben 2023. Nazifi ya ce gwamnatin APC mai mulki ta baiwa 'yan Najeriya kunya da tsarin shugabancinta a ƙasa, a don haka sun yanke shawarar kwace kujerar shugaban ƙasa a hannun jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa. Mataimakin shugaban ya bayyana haka ne a wani saƙon taya murna ga gwamnonin Adamawa Ahmadu Fintiri da kuma gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku sai sanata Bala Muhammad na jihar Bauchi da gwamnan jihar Benue Samuel Otom da kuma gwamna Aminu Waziri Tambol wanda suka yi nasara a shari'ar da kotun koli ta yanke. Ya ce ko da dai an yi wa jam'iyyar fashin nasarorinta a zaben da ya gabata ta yi nasarar kwato wasu jihohi da ta rasa a zaben 2015. Sanatan ya kuma bayar da tabbacin cewa jam'iyyar PDP za ta kawo ƙarin jihohi daga arewa a ƙarƙashin jagorancinsa a shekarar 2023 inda ya buƙaci 'yan Najeriya da su yi imani da jam'iyyar sannan su haɗa kai don ci gaban wannan ƙasa. To wannan kenan. Da haka kuma mu dawo batutuwan 'yan siyasa wanda ke ci gaba da yada manufofin tafiyar da suka yi imani da ita. Farawa da kalaman Aminu Justice ɗan jam'iyyar PDP wanda ya shigo yana mika saƙon godiya da bangajiya ga mutanen mazaɓar tsamiya da kureken sani kan tarbar da suka yi wa ɗan takarar majalisar wakilai a ƙaramar hukumar ta Kumbotso Honorable Ibrahim Umar Balla haka kuma ya ƙara jaddada kiransu ga 'yan mazaɓar tsamiya da kureken sani kan su fito su zaɓi Honorable Ibrahim Ibrahim Bello a zaben da za a sake a wannan Asabar.
musamman yadda aka tare mu in Allah da mun san muna da nasara kuma za mu yi nasara da yardar Allah an yi taro lafiya an gama lafiya kuma da wannan nake kira da al'ummar karamar hukumar kumbotso musamman yan tsamiyan mariri da kuma yan ƙudaƙen sani su cewar su sani in Allah da za a yi zaben nan lafiya kuma kowa yake tunanin zai zo da wani nufaka to isa ne fa cewa duniya ta zuba ido a kai because duk wanda ka sani a duniya wanda suke kula da harkar zaɓe da yan sa ido na duniya gaba ɗayansu babu wanda bai zo ba musamman yan British High Commission sun zo musamman dukkansu European Union sun zo gaba ɗaya ba ina gaya maka ECOWAS International ECOWAS Network for Election sun zo gaba ɗaya hukumar duniya da gidajen rediyo manya-manyan 'yan jaridu na duniya gaba ɗaya sun halarci wannan taro za su gani idan mutane ina gaya iyaye su kula da 'ya'yansu kar su bari 'ya'yan zo su ce za su tada hankali a wurin zaɓe domin muna so a yi zaɓe lafiya a gama lafiya duk wani abu da ka sani na hukuma na duniya an tanada za su zo su sa ido akan zaɓen nan don haka ina kira a yi zaɓe lafiya a gama lafiya ko dai kun hango wata kamar rashin nasara ne a wannan zaɓe shi yasa kuka zo tun yanzu kuka fara wannan togaciya ai nasara Allah ne yake barwa kuma a wurin Allah muke nema da shi muka dogara umma balla ya mun dogara da Allah da yardar Allah Allah zai bamu mu muna faɗa ne akan matsayin mu na akilai wanda muke son zaman lafiya ballan nan yayi abubuwa na alkhairi ina tabbatar maka lokaci ba zai bari in gaya maka mutanen da aka aka nado wanda suka zo aka gayyato su daga headquarter jam'iyyar PDP domin su zo su yi zaben nan duk abin da kai a idan duniya zaka yi shi saboda haka mu ta ka tsantsan mu zabe lafiya Allah ya ba mai nasara sa'a ubangiji Allah ya sa za mu je mu ratsar da balla maganar gaba kenan ina zargin da ake yi su kansu al'ummar wannan yankunan sun ce ba ma a ziyartar sai wannan lokacin da za a yi zabe wannan magana dan wani dan takara wanda kake ci kake magana mu magana balla muke shine she sama da shekara takwas ba su taba ganin sa ba mu balla yana ziyartar mu kuma ko aje ma ziyarce mu kuma sanadiyar ballan nan ma mun samu abubuwa na alkhairi da yawa wancan shine sama da Kamar shekara me da takwas.
me?
abubuwan wannan lokaci ba zai bari in lissafa maka alkarkan kamar da ka ba mai sauraro misalin ko ai da guda wannan ɗaya lokaci ba zai bari in gaya maka albarka abubuwan alkhairi da balla ya kama na a karamar hukumar kumbotsa ba Aminu Justice daga yankin karamar hukumar Kumbotso, tsohon shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kano Rabi Suleiman Bichi ya bayyana dalilansa na ficewa daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC mai mulkin wannan jiha. A ranar talatan nan ne wasu rahotanni suka bayyana cewa ya raba gari da jam'iyyar PDP da ke karkashin jagorancin injiniya Rabi Musa Kwankwaso tare kuma da jingine matsayinsa na shugaban jam'iyyar APC reshen jihar Kano. Sai dai bai kai ga bayyana wa al'umma dalilan da ya sanya ya fice daga cikin jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC ba sai a yammacin wannan Laraba. A wata hira da ya yi da sashen Hausa na BBC ya ce ya koma jam'iyyar APC ne saboda shugabannin jam'iyyar ne suka nemi ya koma domin ya bayar da gudunmuwarsa don ciyar da jihar Kano gaba.
kafin je ko ina zan yi taken jam'iyyar mu na da wanda kuma muka dawo cikin ta a yanzu mun tabbatar ɗakin mu ba wanda ya shiga ciki APC APC canji Najeriya Kano to Allah tabbatar mana da alheri mai girma gwamnan jihar Kano yau babbar rana ce tarihi tarihi yake maimaita kansa mai girma gwamnan jihar Kano sauran yan jam'iyya yau Allah ubangiji ya yi ikonsa mu yan jam'iyyar PDP ta da kuma a matsayina na shugaban jam'iyyar PDP na da a matsayina na shugaban kwankwasiya na farko kuma wanda ya kafa kwankwasiya yau don mun aje waɗannan mukamai namu da inda muka fito domin mu ansa kiran da kai da wanda shugaban ƙasa ya yi mana cewa mu zo mu ba da gudunmuwa domin ci gaban al'ummar Najeriya da kuma jihar Kano. Mai girma gwamna lokacin da muke aiki tare abubuwa da yawa sun faru kamar yadda mai girma Alnasiru Aliko ya faɗa. Abubuwa sun tafi ba daidai ba an yi kokari a sasanta amma saboda Allah ya kaddara abin da zai faru sai ya faru. Muka aje aiki muka tafi aikin siyasa. A siyasa a demokuraɗiyya hamayya ba laifi bane kuma zaɓe ma ba laifi bane.
To sai dai fitar shugaban jam'iyyar PDP ba ta yi wa wasu 'ya'yan jam'iyyar daɗi ba, wasu kuma suna cewa sun san za a rina. Wai ta karin maganar Malam Bahaushe da yake cewa da aka saci zanin mahaukaciya. A wannan rana mun karɓi bakuncin dattijan ɗan siyasa Malam Umar Liman ɗan Fulani, wanda ya shigo yana shawartar sabon ɗan jam'iyyar APC injiniya Rabiu Suleiman Bichi.
amma rabiu suleiman bici da ya gaya mun cewa zai dawo apc da sai in bashi shawara Kai ya bata?
a kar ya bar pdp tukuna tun tunda ya yi mana murna mun ci kuma ya yadda to ya rika kwankwaso kaɗan in ya rika kwankwaso mu kanmu za mu tafi neman sa sai ya ƙi mu mu yi mu yi ya ƙi daga baya mu shawo kansa ya shigo to zai fi jin ƙarfin shiga hakan kana nufin fa kamar ba wani abu da za ku tsinana masa APC tun da ya kawo kansa yanzu hato yanzu mu duk dan kwankwaso ya kowa ya ce ya zo APC ba kallo ya zo ba shi ma kallon yazo kallo ya zo waye shi ba za a masa komai ba kenan me za mu yi masa sai da ba su yarda da Allah ba sai da kotun Allah ya isa ta yanke yanzu suka son da Allah me yasa baka ba shi shawara ba tunda ka ce dan uwanka ne na bici cewa ma ya hakura ma kai ya canja ma jam'iyyar kwarai da gaske bai neme ni ba ina bice yanzu ko a gidanmu kake da ɗa za ka ɗaura masa aure baka gaishe ni ba ba zan zo ba so kake ka ce gandu da rijiya gaba dubu zai haka ya binne shi a ciki siyasa ai ma mun binne shi ai da, da Rabi'u Suleiman Bichi da Ahmed Garba Bichi su ne yan uwana sun ce yan Bichi su ne komai na Bichi mun gama da nan wajen wannan abin da kake faɗa ba za a iya cewa biri ya kama da mutum wayanda suka bi ganduje yan kwankwasiya shiru har yanzu fa ba wanda aka ba makami a'a ba wanda bai da mukami me aka musu duk su ne masu faɗa mu ji yanzu kamar wadawa kamar dambazau kamar bala gogoro me ya taba faɗa ake ji a jam'iyyar APC dambazau shi ya je ma ya karɓo mana result da ya karbo sai aka bashi mai a jam'iyyar ko a gwamnatin yanzu ai fitar da shi zamu yi. duk mukamin mu na federal shi zamu ba oh federal za ta baku mukami na kwarai kuwa kamar wanne kaman wannan na inda aka cire Aminu Dabo su kuma sauran wanda suke bin gandujan ba a ba su komai a gwamnati ba su kuma sai su zauna suna kallo kaman wa'anne ne ga su nan da yawa a kai da zaka ma ka san akwai yan gwamnati wanda ba su samu mukami ba har yanzu ana cewa su ai jira babu dan gwamnati da bai samu mukami ba mu kadai kanana muka rage kuma mu ma ba za mu ce babu ba za a ba mu amma Rabi'u da ya bai shawara zai dan raka ba wai na ce ba ma son sa bane yanzu baka ce ba za ku yi musu komai ba to me za mu yi masu mu ma ba mu isa ba mu gama ba kuma ba ku samu ba a gurin gandujan mu ma a mun samu da yanzu ne ba ba mu yanzu ba tukuna rijiyar da dama an zaka gina ramin mugunta ka gina daidai kai kun fada gaba ɗaya kenan Uh, su rabiu su suka gina rijiya suka fada shaida fa yaje yace an ba shi result ba Dattijan ɗan siyasa Malam Umar Liman ɗan Fulani daga jam'iyyar APC, shi kuwa Ali Gyara Hausawa lakabin gashin baki, shigowa ya yana bayyana godiyarsa ga Allah kan abin da ya faru a kotun koli na yanke hukuncin zaben gwamna tsakanin injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar PDP da kuma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje na jam'iyyar APC.
idan ubangiji ya maka ni'ima ka gode masa in ya maka akasin haka ma ka gode masa saboda shi ubangiji da daɗi da rashin sa shi duk ɗaya ne a wajensa Allah ya sani mun yi zaben nan a na jihar Kano mun zaba baki su amma kotu ta ce Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine gwamnan to tunda kotu ta ce shi Abdullahi Umar Ganduje shine gwamna saboda haka mun haƙuri mun bari mun bar wa Allah amma da da Allah Allah zai mana sakayya nan da 2023 ya kwace gwamnatin Ibamu domin haka aka zamu na Mal Ibrahim shekarau 2007 kararra mun ci zaben nan amma aka hana mu muka je kotu shekara biyu da wani abu ana shari'a amma aka ce Ahmad Garba Bice ba shine gwamnan nan ba karshe muka yi hakuri kuma 2011 sai Allah ya sa gwamnatin ta kama rigima cikin gida ta karye Allah ya karya ta i dawo mana da gwamnatin to muna fata wannan jarabawa Allah ya bamu ikon cin wannan jarabawa Allah ka dawo mana da mulkin mu 2023 Gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce duk yan hamayya musamman ku yan PDP yan kunkusiya ku zo zai tafi da ku.
to haba wannan gwamnatin za a shiga wacce gwamnatin da take takurawa talaka gwamnatin da take uzurawa al'umma gwamnatin da take takura yan adeso gwamnatin da take takura malaman makaranta gwamnatin da take ko takurawa yan albashi ita ce zaka shiga manufan mu daban tasa daban mun yi gabas yayi yamma ba za mu taba haduwa ba gwamnati mai alƙibla ita ake shiga kuma bari ga maka na ma jima ai yana cewa wai a yafe masa shi ma wai ya yafe to kai wanne laifi aka yi maka ma da za- da da ma zaka ce kafi amma ba mai ma laifi ba kuma sannan na ukun su kuma naji kana cewa tirabi musa kwankwasa kafe masa me kwankwasa ya ma kwankwasa da ya maka gata ya dauki mulki ya kuskure ma ya dauka ibaka mulkin ibaka gashi yanzu da shi kake amfani da dama kake tuzguna mana to ai ba za mu yadda ba duk ina abubuwan da aka yi mana a baya ai ba za mu yafe ba ka bakka da tiranta bayan da ta abla umar ganduje sannan maganar fita daga jam'iyya da ake kowa ya fita kowa ya fita wannan duk mutumin da yake siyasa ba sabon abu bane a gunsa dama duk wanda ya ga ba zai iya azumi irin na siyasa ba ai fita yake ya koma gun gwamnati ya je ya samu abin da zai ci alabashi tan kuma idan ya je ya roro in rigima ta tashi ko gwamnatin ta kaje idawo Fitar Ali Gyara Hausawa ke da wuya sai muka karɓi bakuncin Abdullahi Sakarma daga jam'iyyar APC a yankin kananan hukumomin kiri da bebeji wanda ya shigo yana kira ga al'ummar yankin kansu zaɓi Ali Dattiyako na jam'iyyar PDP a zaben cike gurbi da za a gudanar a wannan Asabar mai zuwa.
na yi kira ga mai girma ciyaman na jam'iyya da mai girma mai dr abdullahi umar ganduje a canja dan takara ko a tura mana ubale jikada ko kuma a canja mana dan majalisar jiha ya koma tarayya amma wancan dan takarar me me aibun sa yanzu haka na zo nan da littafi na aikace aikace da wannan ban Allah ya yi na duba na kuma duba ban ga wani abu da ya daga ni ya buga a ƙasa a zaman cewa dan majalisar tarayya da shekara takwas ba amma dai yayi aikace aikace aikace aikace da yayi ai aika aika ne aiki guda ɗaya da ubale jaka da yayi a kwanan dan gora stop station da ya kawo wallahi ya ya ninka nashi gaba daya wannan abin da nake faɗa maka dan haka ni nake kira yanzu tunda ba canja wayan yan takakaru da na so a canja ba da Adumini Kofan ba to ina kira da duk wani dan asalin karamar hukumar Kiro da Bebeji ya zabi Alhaji Ali Datti Yako da mu shika hannu kura baban Shamsu mai taimako a gida mai taimako a dawa kai faɗan jam'iyyar APC ne kuma yanzu kana batun kawai a zuwa antifati a cikin jam'iyyar ka ai shi Abdulmumin Kofa shi ya fara yin antifati a karamar hukumar me Bebeji hujjarka hujja na shine dan majalisar Bebeji yanzu wallahi tallahi dan PDP ne shi ya ce wai wai wancan ya masa antifati shi ma ya rama to haka matsayin sa na buba ya ba mu sata amsa yayi antifati mu kuma ba antifati muka yi ba anti soyayya da kuma cancanta da kuma zaben dan asali wanda dan jam'iyya zai zo ya ce Ali Datti Yako yana gida dan majalisar mu na tarayya a taimaka mu tunda shi baya kwana a yankin yanzu dai kai kana burin kenan a ce an gudanar da zaɓe amma jam'iyyar ka bata ci zaɓe ba ta yi dan jam'iyyar ne ya gasa bai mana abin da yake so ba maza ba na ya ce mana zai mana gada bai mana gada ba shekara takwas yanzu mana shekara ɗaya da wani abu kaga magana ake na makoma ni siyasa na ta makoman maza ba nake yi ga an taimaka ma jama'a na an ma al'umma na wani abu da zamu amfana kuma shi ilimi mun ga sako muna godiya Allah ya tabbatar da gina wannan makaranta Abdullahi Sakarma dan siyasa a nan Kano kafin mu sake lekawa jam'iyyar APC bari mu ɗauki kalaman Bashir sanata da ke zaman sakataren ƙungiyar nan ta kwankwasa kawai a jam'iyyar PDP wanda ya shigo yana bayyana wa duniya cewa yana nan zama daram a jam'iyyar PDP kwankwasiya.
Mu 'yan kwankwasiya muna gode wa Allah duk yadda ya bar mu duk da cewar mun yi kokari mun yi dukkanin mai yiwuwa don ganin mun canja canji a jihar Kano saboda yadda muka ga bamu gamsu da kamun ludayin gwamnatin ba amma waɗansu mutane suka zo aka din mai yiwuwa wajen ganin an dakile farin cikin mutumin fawwala wa Allah lamarin mutum da abin ya dangane da kotun koli amma muna so mu gaya musu cewar 'yan kwankwasiya ba kwaɗayayyu bane ko ba masu kulafuci bane ba kuma ni din nan yanzu na je asibiti an duba ni an tabbatar min da cewar ba ni da hawan jini kuma sannan ba ni da olsa me kake nufi abin da nake nufi shine likita ya ce Bashir Sanata ba shekara biyu ba har shekara ashirin zaka iya yi ba tare da gwamnati ba da haka zaka iya rayuwa successfully da haka muna gaya mutane cewar mu 'yan kwankwasiya ba mu da hawan jinin siyasa ba mu da olsa ta yunwar da ba za mu iya jurewa ba lallai sai mun rayu da gwamnati wai da ka zo kana waɗannan kalaman su waye suke da hawan jinin siyasa ga su nan suna nuna kansu ai za a gansa ai za mu gane ai dama ba a san macito ba sai miya ta kare da haka yanzu aka fara wasan ma da haka mu yan gwagwarmaya ne mu yan juyin juya hali ne kuma inda gwamnati kwankwasiya in ma ba gwamnati kwankwasiya mun yi azumin shekara takwas a baya lokacin malam shekarau ma ba mu haƙura mun rasu mun bi gwamnati ba haka aka kafa gwamnatin da mu muka kafa ta da gumin mu shekarar ta ɗaya kacal ta sauka daga layi muka yi mata bara'a muka juya mata baya muka shekara uku muna hamayyar gyara kayanka da ita barazana gumi yanzu da an zo an ci an cinye ma gwamnatin jihar Kano fa cewa ta gaba ɗaya yan jam'iyyar hamayya a yi haƙuri tunda dai jihar Kano ake so a yi wa aiki a cire jar hula zuwa ta ai ba magana a cire jar hula ai jar hula alamu ne na masu daraja kuma waɗanda ma ba sa iya cin zaɓe sun sa jar hula ta ciyo musu zaɓe da haka jar hula ta yi wa kowane ɗan siyasa a jihar waye ba sa iya cin zaɓe ga sanan sun san kansu akwai wanda bai taɓa cin zaɓe ba sai da kwankwasiya ta tsaye da shi sannan ya fara cin zaɓe kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya kuma za mu kare muhibba da daraja ta jagora kwankwasa da jagororin kwankwasiya da kuma jam'iyyar mu ta PDP ko muna gaya mutane wanda suke ganin ba mu da gwamnati za a ci zarafin mu ko ai mana barazana muna gaya musu cewar wannan abin ba zai haifa da mai ido ba domin kalwa ta san inna inna ta san kalwa to sai dai yayin da Bashir sanata ke bayyana wa duniya cewa ba zai koma wata jam'iyya ba shi kuwa Bilal Ibrahim haske na jam'iyyar APC shigowa yayi yana taya murna ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan nasarar da ya samu a kotun koli da shi da mataimakinsa Nasir Yusuf Gawuna. Dama abin alheri da yawa mutanen jihar Kano shine Allah ya tabbatar ya saka masa da wannan sakamako kyakkyawa da shi da mataimakinsa domin mutanen jihar Kano addu'a suke ta yi wa mai girma gwamna ya dawo ya samu nasara a kotun koli kuma Allah ya bashi.
Su fa 'ya'yan jam'iyyar hamayya ta PDP suna ganin akwai wasu kurakurai ne da gwamnatin APC ta yi su kuma suke ganin ya kamata su su zo su gyara wannan kurakurai.
Ba ka ganin yadda mutanen Kano suka damu da wannan shari'a ta mai girma gwamna ba ka ganin irin murnar suka damu a bawa jam'iyyar PDP suka damu mai girma gwamna Kadimul Islamu ya dawo ya lallai ya zama shine cikakken gwamna a jihar Kano kuma Allah ya tabbatar godiya ga Alhaji Muttala dan mutum irin dawainiya da ya a wannan zuwa Abuja ya ɗebi motoci aka ɗebi yan jam'iyya aka je Abuja domin a sa iyo a domin a je a taya mai girma gwamna zuwa wannan kotun aka ɗebi yan jam'iyya ga kuma sauka da aka ya bayar ake ta yi a gidansa domin samun nasarar mai girma gwamna wannan dan halikin bawan Allah shi tsohon shugaban kasuwar dawanau madalla da wannan aiki naka domin ana kuma dawa an tabbatar da nasara ya ce a zo ai walima aka yi walima aka ci aka sha aka yi kulu wa sharabu hani'an domin taya mai girma gwamna murna yanzu dai wani tanadi gwamnatin jam'iyyar apc ta yi wa al'ummar jihar kano ai dama tuntuni mai girma gwamna tuntuni ya wa mutanen kano ta goma shi domin aikace aikace ko ina da shi da dubutin sa nasiru yusuf gawuna ai abin mu sai san kamar wani barka.
aiki da wani aiki yanzu ai ko makawo ya san mai girma gwamna yana aiki a jihar kano irin ga tituna da ake ta yi sababbi a A jihar ina?
kano ake ta yin gadoji na sama da karkara salamu Wai titunan alaikum a ina aka yi su ja in koma kawo ya san lallai jihar Kano ta sauya daga wancan lokacin ta dawo jihar Kano sabuwa a wannan lokacin to ai ana ganin gwamnatin APC ma ta gaza ta wani bangarorin musamman bangaren ilimi ana ta ce ku ce kun ce ilimi kyauta kuma har yanzu ilimin kyautan ana ganin yana neman gagara mu fa ilimi kyautan da mai girma gwamna ya ce zai yi ba yan burin burin ya ce zai yi ilimin kyauta ba ilimi kyauta na gaskiya na zahiri wanda ba ilimin kyauta da aka ce za a yi na wata shida ilimi kyauta da kuma ciyar da 'ya'yan talakawa kyauta da nama da kwai da kibi da nama a jihar Kano Bilal Ibrahim Haske daga jam'iyyar APC. Shi ma dai dattijan ɗan siyasa Alhaji Sani Garka ɗan Batta ya shigo ne yana kira ga mutanen tudun wada da doguwa kan su fito su zaɓi 'yan takarar jam'iyyar APC wanda su ne za su samar wa da yankin nasu kayan more rayuwa. Matukar dai suka zaɓi ɗan takarar nasa a kujerar majalisar wakilai ta ƙasa.
To yanzu ina tudun wada da doguwa wajen da mai girma gwamnan Kano zai ƙaddamar da 'yan takararmu a ƙarƙashin jagorancin Abdullahi Abbas. Gwamnan Kano ya yi magana, Abdullahi Abbas ya yi magana, ya ce gaba ɗaya a matsayinmu na 'yan APC Bahariya Ganduji ya halarci, gaba ɗayanmu mu zaɓi APC Gandujiya duk inda za a cike gurbin nan to mu zaɓi APC gandujiya musamman alasan ado doguwa ɗan ado maliya masu abin bayarwa. Wato wannan zaɓen da za ku yi na cike gurbi ba zaɓe ba ne ba na doguwa da tudun wada kawai zaɓe ne na jihar Kano gaba ɗaya kuma zaɓe ne na Najeriya. Domin Alhassan ɗan Ado shi ne na bakwai a mulki a Najeriya, don haka a zazzaga makwara.
amma baba an jiyo 'yan karamar hukumar doguwa da tudun wada suna maganar cewar su fa sun gaji da wannan mulki nasa domin ba su gani a ƙasa ba A'a, ai ina gaya maka duk ɗan APC Buhariya Gandujiya ya zaɓi Alhassan Ado Doguwa.
ko da bai cancanta ba baba Ai ya cancanta.
bisa wani dalilai kai fa ba dan doguwa ba Ai haka ji mana. Amma ɗan jihar Kano ne, yau hawan shi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya na wajen bakwai ne bai taɓa faɗuwa ba.
amma ba wai faduwa ba aiki a ƙasa ake magana baba ai aiki irin na alhaji alasan ado doguwa ake nema kuma na ji wani yana cewa wai a zaɓi alidattiya to kwankwasiya za mu yi to amma ba mu cancanta ba ya za mu yi kalla ba baba kwankwasiya ba gandujiya muke ku zaɓi kofa in kun zaɓi kofa kun zaɓi ganduje kun zaɓi Buhari kun zaɓi Abdullahi Abbas Baba dan shugaban- sarki jikan sarki shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce a zaɓi cancanta ko a wace jam'iyya Mai girma Buhari a shari'an nan da aka yi ma duk inda muka samu rinjaye to ya taya mu murna saboda me yan jam'iyyar shi ne. Ku zaɓi kofa iru da bebeji. Mai girma gwamna bai san antifate ba. Mai girma shugaban jam'iyya bai san antifate ba. Mai girma sakatare Ibrahim Sarina bai san antifate ba. Bare mu da muka yi nehu.
Sani Garka ɗan Batta daga sanatoriya ta Arewa. A madadin abokan aiki Ahmad Rabiu Ja'in da Khadija Rabiu Indabawa dukkaninmu karkashin jagorancin shugaban sashen siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasayi Abdulkadir Yusuf Gwarza da na gabatar nake cewa a huta lafiya.